fatawarsu cewa ba a bin ɗan bid'a sallah shikenan ba a bin ɗan bid'a sallah me yasa yake ɗan bid'a kafiri ne a lokacin suna da wata ainihin vice chancellor wadda yake ta sanni sai ta aika الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren 28 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da hudu ga watan april shekara ta 2008 muna karatun littafin al-aqidatu tahawiyya ta al-imam abu ja'far al-tahawi Allah ya gafarta mishi muna karkashin gaba ta 69 a idda malam yace ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم مو مسلمي أهل السنة وأن دمك كفي أكن تفرك النبي ده صحبانشي صلى الله عليه وآله وسلم muna ganin halaccin yin sallah a bayan dukkan wani mutumin kirki da kuma mutumin banza daga cikin musulmi haka muna ganin halaccin yin sallar gawa ga musulmi mutumin kirki muna kuma ganin halaccin yin sallar gawa ga musulmi mutumin banza iyakar maganar kenan ma'anar kenan fassarar kenan kuma wannan mas'ala ce ta fiqhu amma dan ka gane ba mas'ala ce karama ba shi yasa ta shiga cikin aqida Ma'ana in dai yana nan a musulmi don haka ku ringa fahimtar wannan magana in dai musulmi ne mutumin kirki to muka ce ya halatta in dai musulmi ne mutumin banza muka ce ya halatta in dai musulmi ne mutumin kirki ya kwanta ya mutu muna ganin halacci in dai musulmi ne mutumin kirki ai mutumin banza ya kwanta ya mutu muna ganin halaccin ai mishi sallah na'am abu na farko muka ce muna ganin halacci kaga ba a ce sunna ba ba a ce wajibi ba a'a mas'ala ita ce musulmi ne bai kafirta ba don haka ina son ku riƙe wannan magana da muhimmanci musulmi ne bai kafirta ba ya zama shi ne liman to ya halatta a shi sallah sai dai ya kasance mutumin kirki ko kuma ya kasance mutumin banza amma dai abin dubawa shine musulmi ne dai sannan musulmi ne sai ya kwanta ya mutu mutumin kirki ko kuma mutumin banza me yasa wannan karatu ne na fiƙihu ya shigo cikin aƙida saboda khawarijawa suna da mazhabi saɓanin wannan mutumin da suka kafirta shi da zunubi saboda ya sha giya kun ga ba za su bi shi sallah ba mutumin da suka kafirta shi da zunubi saboda ya sha giya kun ga in ya mutu ba za su yi mishi sallah ba to saboda mu tsaya akan wancan asali namu cewa mu ba ma kafirta musulmi dan yayi zunubi sai dai in halatta shi yayi inda kuma ta ba mun yi wannan a baya mana tun da dai yana nan a musulmin shi bai kafirta ba sai dai ya sha giya to yanzu musulmi ne fasiki to sai aka samu wannan musulmi ne fasiki sai ka zo baka yi sallar jam'i sai kuma ya waye gari shi ne liman sai ka ainihin bi sallah ta azahar amma abin da muke so ka gane sadda za ka bi shi sallar nan ba fa yana cikin mayan giya ba amma ka san shi kuma an san shi mashayin giya ne sai ka zo ka bi sallar to abin cewa sallar ta yi ko ba ta yi ba to a cikin aƙidanmu ba abin ya wuce fiƙihu aƙidanmu ta yi matuƙar shi musulmi ne na ɗaya matuƙar wannan sallar ya iyata don yin tsatsagen kuciya yake yadda shi ga kanshi ma sallar bata inganta ba don ana dubar wannan ƙa'idar a fiƙihu, shi da kanshi in sallar shi bata inganta ba saboda bai iya ba, ina fata an gane, nan ba za ka bi shi sallah me yasa dan ya kafirta a dan bai iya ita sallar ba ko kun gane wannan da kyau jama'a mutum ne zo yanka rago sai ce bismillahi wallahu akbar amma sai zama jela ko bindin ragon ya yanke da haka jini ya ci gaba da zuwa har ya mutu yanzu wannan musulmi ne amma ba za a ci yankan shi ba don me don bai iya yankan ba ba bindin ake yanka jinin ya zube ba ina ake yanka wuyan yanzu me yasa ba za a ci wannan yankan ba saboda bai iya ba ba don ya kafirta ba haka wannan da yake tsatsagen kuciya yana nan a musulmi sai dai bai iya sallar ba to tashi sallar da kanta bata ginu ba to kai ma an ka gina taka a jikin tashi ta ɓaci jifan gafiya ɓaidu kun fahimci wannan da kyau To in kun gane wannan matsalar ka kumanta alƙawarin da na yi na ce in Allah ya kawo mu a yau za mu zo da babban sharhin wannan littafi a buɗe shi a karanta a ji menene manyan malamai suka faɗi kuma menene abin da malaman farko suke ciki ba don kuma ba don a fita daga cikin hayaniyar 'yan hayaniya da kuma ruɗanin ruɗaɗɗu masu ruɗarwa wannan littafi da ke gaba gare ni jama'a malamin da ya rubuta shi sunan shi al-imam al-qadi علي ابن علي بن محمد ابن أبي الإز الحنفي الدمشقي يا رسول هجرانا دا شكرا داري بقوي دا ستين دا بيو داري بقوي دا ستين دا بيو معنى كسان شكرا داري شدا دا تمانين دا وانا أبو دا رسوا أيضا وانا مالا داري شدا دا تمانين دا وانا أبو كسان شكرا داري بقوي دا رسوا وانا مالا jama'ar musulmi wannan littafi shine sharhi mafi girma na ainihin wannan littafin da muke karanta al'aqidatu tahawiyya to ina son kowa ya karkada kunnen shi ya fita daga cikin ƙungiyar shi da ƙungiyancin da mazhabar shi da mazhabancin da son ran shi da kuma bin abin da son ran nashi yake cewa ya tsaya ya saurara inda littafin a gaban shi ya buɗe ya gani ba don kuma ba saboda rashin sauwara mas'alar a yadda ta kamata kamar yadda za mu karanto ta daga wurin malamai a yau ita ta saka mu a cikin ruɗani ina fata an gane baka bin mutum sallah baka san dalilin da yasa baka bin shi ba to in Allah ya so a yau za mu tattake wuri akan waɗannan ainihin abubuwa da ikon Allah malamin ya kawo ainihin ya fara da hadisan da masu ainihin wato wasu suke kawo suke kafa hujja da su kamar sallu khalfa kulli barrin wa fajirin cewa wai annabi ya ce ku yi sallah bayan duk wani mutumin kirki da kuma mutumin banza wannan hadisi ainihin bai tabbata ba al-Imam Daraqutni ne ya ruwaito shi yana da illa ta inqita'i inqita'i ko ɗaya daga cikin dalilai ne guda goma da ke sa ba a karban ainihin hadisi don haka wannan hadisin bai tabbata ba sannan sai kuma as-salatu wajibatun alaikum ma kulli muslimin barrin wa fajirin wa in huwa amila bil kaba'ir wal jihad wajibun ma kulli amirin barrin aw fajirin wa in amila al kaba'ira wannan hadisin ma bai tabbata ba don haka waɗannan hadisan jama'a ba su ne hujja a cikin wannan babin ba menene hujja ga bayanan da za su biyo malam ya ce وفي صحيح البخاري أتكن صحيح البخاري عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الله بن عمر الله يقارى مسير دا كاسا اندي زافن بن سناني باب وندي كي عبد الله بن عمر اندي كفوا أكن أبن منزون الله صلى الله عليه وسلم يتيني باسا صوتي كومس قال ذرة ابن عمر to akan wannan irin manhajin yake amma kuma yana sallah bayan Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi wanda Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi shine fa daga ƙarshe ma yayi sanadin mutuwar Abdullahi dan Umar haka Imam al-Bukhari ya rawaito ya kashe manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai da makamantansu ya yi abubuwa na fajirci da dama amma ya waye gari shine sarki shine liman shi ake bi sallar juma'a shine limamin sallar idi kuma shine ainihin amirul hajji in an tafi aikin hajji shine amirul hajji in an tafi shine zai zama limamin arafa abdullahi dan umar yana bin shi sallah domin duk abubuwan da hajjaji yake sunan su fasikanci sunan su fajirci ba kafirci ba kuma yawa gari shine naɗaɗɗen liman ba wani sai shi don haka ku fara rike wannan mas'ala za mu zo mu tattauna ta insha Allahu ta'ala wa kana al-hajjaj fasiqan zalima da kanshi malam yace hajjaj kuma fasiki ne mutumin banza zaliman kuma macuci ne azzalimi ne wa fi sahihihi aidan har wayo a cikin littafin ainihin sahih muslim sahih al-bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah yace yusalluna lakum limamai za su zo su rinka muku limanci a nan gaba fa in asabu in suka dace falakum sallar ku tayi wa lahum su ma sallar su tayi wa in akhta'u idan suka saka son zuciya al khata'u anan ba kuskure ba idan suka saka son zuciya suka yi ba daidai ba falakum kuma biya sallar ku tayi wa alaihim zunubin rashin cancantar ko rashin dacewar ko zunubin son zuciyar ko zunubin laifin alaihim yana kansu wa an abdullahi ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sallu khalfa man qala la ilaha illa allah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illa allah akhrajahu ad-darqutni min turuqin wa da'afaha irin wancan riwaya da muka faɗi cewa da'ifiya ce sai malam yace ai ilam ka sani rahimakallahu wa iyana Allah ya ji kanka kai ne karatu kai ne saurare kai ma Allah ya ji kanka hadda mu ma da muke rubutawa muke karantawa ma'ana malam ya mana addu'a ne gaba ɗaya da shi mai rubutawa da mu da ke karantawa da masu saurare baki ɗaya ce Allah ya gafarta mana gaba ɗaya annahu yajuzu lirrajuli an yusalli khalfa man lam ya'lam minhu bid'atan wala fisqan ya halatta ga musulmi ya yi ainihin sallah a bayan mutumin da bai san shi da bid'a ba bai san shi da fasikanci ba ina ma'anar wannan maganar ka zo ka ga ana sallah wannan limamin baka san fasiki bane baka san dan bid'a bane ya halatta kana zuwa ka bi sallah bittifaqil a'imma da haduwar limamai gaba ɗaya suka ce in ka ga liman baka san fasiki ne ko dan bid'a ba to kada zuwa ka bi sallah وليس من شرط لإتمام أن يعلم المأموم المأموم اعتقاد إمامه bai daga cikin sharaɗin bin sallah cewa sai kai da zaka bi sallah ɗin ka san aqidar limaminka ba shi daga cikin sharaɗi wala an yamtahinahu kuma ba shi daga cikin sharaɗin yin sallah cewa shi mamu da zai bi sallah sai ya tambayi limamin shi fa yaqulu yace da shi ma za ta atakidu liman mai tece aqidarka wannan ba shi daga cikin ka'idar sallah ka ce sai ka binciki liman mecece aqidar shi bal yusalli khalfal masturil hal a zai yi sallah ne a bayan wanda halin shi ya lulluɓu gare shi karka ce to ai tun da baka san halin shi ba sai ka bincika namu ne ko ba namu ba abin da ka gani dai daga gare shi shine musulunci me musulunci sallah dan wa yake sallah musulmi sannan abin da ka zo ka bi ita ce sallah baka san shi da bid'a ba baka san shi da wani fasikanci ba to ya halatta limaman musulunci suka ce kai tsaye kana zuwa sai ka bi shi sallah kuma ba daidai bane ka tsaya bincika sai ce to walau salla khalfa mubtadi'in da a ce musulmi mai bin sunna zai yi sallah a bayan dan bid'a yad'u ila bid'atihi wanda ke kiran mutane zuwa ga bid'ar shi dan bid'a ne da ke kira kuma zuwa ga wannan bid'ar tashi aw fasikin ko fasiki zahirul fisk wanda fasikancin shi ya bayyana kowa ya san shi mazinaci ne kowa ya san shi mashayin giya ne kuma sai kai musulmi ahli sunna sai ka zo sai ka bi shi sallah wa huwa al-imamu ratibu kuma wannan shine nadaddan liman allazi la yumkinuhu salatu illa khalfahu wadda shi wannan mamu ba yadda zai iya yin sallah a jam'i ko kuma sallar juma'a ko sallar idi ko ta arafa sai a bayan wannan mutum ina ma'anar wannan magana liman ne naɗaɗɗen liman jama'a sai zama ashe mashayin giya ne kuma kowa ya san mashayin giya ne amma kuma shi ne naɗaɗɗen liman kowa ya san cewa wannan shi ne naɗaɗɗen liman sai dai mazinaci ne tabbas ya tabbata ba zato da jita-jita ba kowa ya san cewa wannan shi ne naɗaɗɗen liman sai dai kuma kowa san maƙaryaci ne misali nau'uka na fasikanci waɗanda sun bayyana abin da malam ke cewa kenan yanzu an gama da maganar masturul hal ko masturul hal kan aka ce dama kai tsaye ka je ka bi shi sallah amma wannan ya bayyana kowa ya san al'amarin ya bayyana ka imamul juma'a kamar limamin juma'a wal idaini da sallar idi karama da babba wal imamu fi salatil hajji bi arafa da kuma limamin arafa wani hau zalika da makamantan haka ko a ce shine limamin gawa a anguwa ko kuma shine limamin salawatul khams fa innal ma'muma yusalli khalfahu mamu zai je ya bi shi sallah inda ammati salafi wal khalaf a wurin malaman salaf baki daya da malaman khalaf suka ce matukar shine naɗaɗɗen liman ku ji abin da aka ce matukar shine naɗaɗɗe tabbatacce ina ma'anan naɗaɗɗe a wannan masallacin ya zama shine masu masallacin suka nada a masallaci ne da ke ƙarƙashin wani sarki sai zama shi sarkin shi ya nada masallaci ne da ke ƙarƙashin wata ƙungiya ko wata mazhaba sai zama ita ƙungiyar ko mazhabar shi wannan ta nada shine ma'anan naɗaɗɗe ba wai kawai kun tsaya za ku ainihin sallah a hanyar Kano ko hanyar Sokoto sai kuka ga ainihin mutum ya gama ainihin wato taɓa taɓan mata ya taɓa ya gama shigantakar shi da ‘yan mata kuma an zo za a yi sallah kawai sai ya wuce ba wannan ake magana ba. Naɗaɗɗen liman daga ƙungiya national headquarter daga Jos ne daga Kaduna ne a'a daga masarautar mai martaba ne a'a daga ƙungiya ne a'a daga mutanen anguwa ne a'a kwamiti shi suka naɗa. amma sai wayi gari laifukan shi sun bayyana bayyana ƙarara malamai baki ɗaya da salafu da khalafu suka ce tun da ya zama shine naɗaɗɗe to anan ya halatta sai a bi shi sallar idi ko ta juma'a ko salatu khamsu ko kuma sallar ainihin arafa malam yace hasali ma bari ka ji wa man taraka al-juma'ata wal jama'ata khalfa al-imam al-fajiri wanda duk ya yin sallar juma'a a bayan limamin juma'a saboda limamin mutumin banza ne ko kuma wanda ya yin sallar jam'i a zahar la'asar magariba isha asuba a cikin jam'i saboda limamin limamin mutumin banza ne fa huwa mubtadi'un to shi da ya yin sallar kuma ya zama dan bid'a kaga ta juye inda aksarul ulama a wurin mafi yawancin malamai suka ce ya zama dan bid'a kun ga yanzu shi ma kuma fatawa za ta sake juyowa kan shi in shi din ne kuma to yaya shi shi ma yanzu mubtadi'i ne ya kawo bid'a was sahihu domin abin da yake ingantacciyar magana a musulunci annahu yusalliha sai ya je yayi ita wannan sallah ta idi ko ta juma'a ko ta salatul khams ko ya hau arafa wala yu'iduha kuma ba zai koma gida ko kuma ya je wani wuri ya sake ita sallar ba me yasa sai ce fa inna sahabata radiyallahu anhum kanu yusalluna aljum'ata wal jama'ata khalfa al-a'immati al-fujjar saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna bin sallar juma'a da sallar jam'i a bayan shugabanni ko limamai waɗanda suke fajirai ne duk fajircin da waɗannan shugabanni suka yi ba wai sahabbai sun yarda da shi bane amma abin da suke dubawa shine wannan mutum da ya zanna ɗaɗɗan liman ko kuma shi ne sarki kuma ya zama liman. Shin yana da sallah e yana da ita, shin musulmi ne e, to zunuban shi fa, zunuban shi suna nan a kan shi, amma sallah fa sai su bi shi, to tun da har ya zama suna bin shi, to yanzu wanda ya zo ya ce, wannan limamin na ɗaɗɗan limami ne sai dai da ike fajiri ne ni ba zan bi shi sallah ba. to me yasa malam yace yayi bid'a saboda ya kirkiro wata hanya wadda ba ta sahabbai ba wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ya kirkiro wata hanya ba wadda manzon Allah ya bi ba ba wadda sahabbai suka bi ba ya nemo wa kanshi wata fitina wadda wannan fitina da yake nema wutar jahannama za ta kai shi wala yu'iduna kuma sahabbai in suka bi irin waɗannan limamai sallah ba sa sake sallah kama kana abdullahi ibn umar yusalli khalf al-hajjaj ibn yusuf kamar yadda abdullahi dan umar ya kasance yana sallah a bayan hajjaj dan ya kamata mu dan taba kaɗan a juwaye hajjaj dan yusuf hajjaj dan yusuf jama'a ba khalifa bane sai dai naɗaɗɗen gwamna ne sole administrator ne wato an naɗo shi ne ba zaɓe ne aka yi na ƙuri'a ba ba sarauta ce ta gargajiya ba a'a khalifa ne na musulmi daga Baghdad sai ce ya naɗa shi to sai waye gari shine gwamna shine limami domin malamai ne sai dai sun lalace su zama mutanen banza su kwaci dukiyar jama'a su yi fajirci su yi fasikanci to sai zama shine liman shine sarki shine alkali shine kaza radda aka naɗo shi ma da ya tashi rawanin shi da yayo sai ya ainihin yi rawani mai ainihin wato amawali ya rufo jikin shi gaba ɗaya aka zo aka zauna ranar juma'a ya dubi jama'a suka dube shi ba a san waye ba wannan idanuwan shi kawai ake kallo yana haɗa ido da mutane suna sunkuyar da kai saboda mutane sun gagara ne sai aka ce bari a naɗa musu hajjaj shine ga karatu ga kangara inda karatu ka zuwa fi ka karatu ya haddace Qur'ani ya iya kira'o'i ya iya tafsiri ya iya hadisi kuma cikakken dan iska ne don haka duk abin da ka zo ya fi ka to sai aka ce a naɗo shi zai maganin mutanen nan da ya zo ya zauna su kalle shi ya kalle su da ya miƙe zai hudu ba juma'a sai ya yi amawalin sai jama'a aka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi da ya hamdala inna alhamdulillah kaza kaza kaza sai ya ce to laqad ra'aitu ru'usan ainat na hangi wasu nunannun kawuna sun nuna sai ci to ba a tukuna kawuna yace ya lura wasu kawunan mutane sun nuna sai ci to haka yana sauka min bari yace to a nemo kafinta a zo a yi mishi teburin yanka jama'a tukuna shi da irin development din da ya zo da shi development area shi ke ma'ana katon teburi wanda in kai laifi sai a kwantar da kai a yanka haka ya rinka da kayi laifi dan kaɗan sai ce a yanka ka da kayi kaɗan sai ce a yanka da kayi kaɗan sai ce a yanka shi ne ya kashe babban tabi'in da sadda ya kashe shi duk duniya tana buƙatar shi tabi'i ne almajirin sahabi abdullahi dan abbas ya danne shi ya kashe shi ya yanka shi ba irin yadda ba haɗa shi da Allah kai kashe shi ba amma ya ce ina sai ya kashe shi in ya juwa shi ya kalli alƙibla za a yanka shi sai ga bakin shi na motsi sai ce me ka faɗa sai ce ba wani abu da na faɗi sai dai aya alƙur'ani ce na ja kawai da Allah madaukakin sarki yake cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram duk inda ka fito ka kalli ka'aba ka kalli gaba shine na ga gashi ka fuskantar da ni ka'aba za ka yanka ni shine nace alhamdulillah sai ce wajhuhu mashriq ko maghrib ku juya shi ya kalli yamma ya kalli baya kada ya kalli alqibla din da suka juya shi za su yanka sai ya dubi bakin shi yana motsi sai ce ku daga shi me kace sai ce a cewa ne walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi gabas da yamman din na Allah ne duk inda ko kalla nan ma fuska Allah ce don haka can din da kace a juwa ni da nan ma Allah nan ma din duka sai ce to ku juwa shi ya kalli ƙasa da ya kalli ƙasa sai sake leƙa ya ga yana magana sai ce daga shi me kake cewa sai ce a ba wani abu na ce ba aya ce na ja min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra haka duk da haka ka ji malamin nan duk inda aka juwa shi yana da aya munasaba amma sai da yanka shi bai yafe mishi ba shi ne dab da zai yanka shi sai ga bakin shi na motsi ya ce me kake cewa yake addu'a nake akan cewa bayan ni kada Allah ya sake baka ikon ka kashe wani bawan Allah sai ya ce oho dai ka ji fa duk da wannan magana ya ce oho dai sai da ya kashe shi da ya kashe wannan malami baccin da bai sake ba a rayuwar shi kenan yana kwanciya bacci sai ga dodo ne kurwa wannan malamin menene sai ga ga malamin ya zo zai yanke shi da wuka sai fara ihu yana cewa jama'a menewa wannan jubairu sa'id sa'id ibn jubairin menewa sa'id ibn jubairin gashi ya zo zai ya zo zai kashe ni haka har yayi ta haka bacci ya gagara har hankalin shi ya zare har mutuwa ta taho sai kuma ya dawo cikin hankalin shi jama'a sun tabbatar yanzu hajjaji mutuwa zai sai suka kewaye shi suna dariya sai ya ɗaga hannu yana roƙon Allah ya Allah ga su sun taru suna jiran mutu kai min azaba ya Allah kai ne mai rahama masu rahama Allah ka ji kaina ka ba su kunya Hajjaji bin Yusuf kenan kaɗan cikin labaran Hajjaji kenan sai ka karanta Sirru Alamin Nubala alhafizu zahabi ya tattauna game da wannan shaidanin mutum amma malamai ba su taba kafirta shi ba sai dai su ce fajiri ne bijirarre ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza to amma wani abin mamaki kuma cikin malamai da suke zantuttuka game da alkur'ani akwai waɗanda suka ce ma shi dinnan shine wa alkur'ani digonya da takuri da taguje da sauransu ba qur'ani kafin shi babu waɗannan dige-digen shine wannan aikin kuma kaga wa akharuna khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'an ga aikin banza ba kuma nagari to wannan hajjaji bin yusuf ka duba irin waɗannan abubuwa da yake amma dubi abdullahi dan umar kuma da zafin bin sunna ko amma yana bin shi sai ce wa kazalika anas radiyallahu anhu kama taqaddama haka anas shi ma yana bin ainihin hajjaju sallah din وكذلك كان عبد الله بن مسعود هكا عبد الله بن مسعود شيما ينا بن حجاج صلى رضي الله عنه وغيره da shi da, da Anas da Abdullahi dan Mas'udin da waɗansu sahabbai yusalluna khalfal Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'aytin suna sallah a bayan wani limami mai suna Walid dan Uqba dan Abi Mu'aytin wa kana yashrabul khamra kuma mashayin giya ne حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة وترانا يا مسلمان صلى الصبح ركعة هدو ماذا در ركعة بيسي هدو ثم قال سيتي أزيدكم kun ƙara muku ne ashe bata sake shi bane ma'ana ya sha tun jiya da daddare bai gama watsakewa ba kawai zai wayo zai sallama sai suka ji ya ce kun ƙara muku ne فقال له ابن مسعود sai ibn mas'ud yace ma zinna ma aka منذ اليوم fi ziyadati tunda aka fara sallan nan dama cikin ƙari ake to wani ƙarin kuma za a yi dama a cikin ƙari aka fara sallar ba wai sai an yi wani sabon ƙari ba ina fata an gane sai ka karanta sahihu muslim zaka ga har akwai lokacin da bayan yayi sallah sai da sayyidina Uthman yasa aka yi mishi bulala arba'in ya tabbata ma'ana shan giyar tashi wannan yana cikin sahihu muslim وفي الصحيح حديث يابو أتكين بخاري أن عثمان بن عفان لما حصر صلى بالناس شخص lokacin da aka tare sayyidina Usman kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito kun san khawarijawa ne suka je suka haɗo makircin su daga can ƙasashen Yaman aka taho aka yi tawili aka fassara ayoyi aka mummurɗe hadisai aka rikirkita al'amura sai aka ce Usman yayi ridda to Usman ya rudda me za a yi sai a kashe shi su khawarija da ma haka suke saboda haka sai suka zo suka cika masallaci da suka zo suka cika masallaci musulmi sun gafala shikenan kawai Usman ya miƙe yana hudu ba sai suka fara jifan shi kafin wani lokaci dama ya manyanta ya kai shekara tamanin da wani abu kafin wani lokaci sai ya kwalaf sai ya faɗi yana faɗuwa dama ashe sun zo da shiryayyen limamin su sai suka janye Usman sai suka tura limamin su sai ya wuce zai sallah shi kuma Usmanu an ɗauke shi an shigar da shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne fasa'ala sa'ilun Usmana sai wani ya je tambayi Usman ya ce innaka imamu ammatin ya ce ranka ya daɗe sayyidina Usman kai ne limamin jama'a gaba ɗaya ma'ana kai ne shugaban ƙasa kai ne limamin sallah kai ne komai da komai wa hadha allazi yusalli bin nasi imamu fitna wancan kuma limamin yan tawaye ne ma'ana ujuku kenan ko dan tawaye ne wannan limamin tawaye ne yan tawaye ne suka naɗo shi faqala yabna akhi sai sayyidina Usman yace ya kai dan dan uwana yake gaya wannan da yake tambaye shi inna salata min ahsani ma ya'malu nas sallah tana daga cikin ayyukan mutane masu nagarta fa in ahsanu in suka kyautata fa ahsin ma'ahu ka kyautata tare da su wa iza asa'u in sana fajtanib isa'atahu ka kauce wa munana wasu yanzu mai Uthman yake cewa a je a bi sallar in an kyautata sallah ku bi in an yi wani abu muni ku kauce wa munin amma sallah ku je ku bi amma kar ku manta jama'a waɗanda yake cewa a bi sallar fa su ne suka kaɓo shi suka kwace masallacin suka kwace komai da komai amma bai lura da abin a personal ba bai ɗauke shi abin ni suka yi wa sai lura duk da shi suka yi wa abin da suka yi wa amma a addinance in suka yi sallar ta yi ko ba te ba sai kau da abin da aka yi mai sai fatawa ta tsoron Allah ina fatar kun gane wannan jama'a a nan garin wato akwai wasu abubuwa da nake faɗi jama'a saboda na lura da yawanci akwai matasa masu saurare na waɗanda ba su san wasu abubuwa da suka faru har suka kawo mu halin da muke ciki ba a yanzu shi yasa nake faɗin waɗannan abubuwa ga wata magana wadda zan faɗi wannan khas ce zan zo zan faɗi amma ta Najeriya baki ɗaya insha Allah a yau ɗin nan a masallacin Zaria Hotel limamin Juma'a na wannan masallacin na ahli sunna na farko shine Malam Hudu ce kaji Allah ya gafarta mishi shi ko Malam Hudu makarancin Alƙur'ani ne kuma mai tafsiri dukkan mu tashi muka mu ɗan muciya da cikaji muka ji iyayenmu suna ainihin sauraron kasusuwan Malam Hudu cikaji ma'ana tuni kowa tashi ya gan shi a malami sai Allah ya faɗakar da shi sai ya karɓi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya karɓi sunna sai aka zo aka naɗa shi shine limamin ahlus sunna a ƙarƙashin ƙungiyar izala da aka naɗa shi tafiya ba ta nisa ba wata biyar wata shida sai wasu matasa a wannan lokacin daga 'yan shekara ashirin da biyu ne zuwa ashirin da tara cikinsu ba wanda ya kusanci arba'in waɗannan matasa daga cikinsu akwai abubakar zariya da kuka sani akwai salisu kamfa akwai idris adam kumbashi waɗannan kaɗan daga cikin waɗanda na iya tunawa a wannan lokacin wannan magana da nake kuma aƙalla yau shekara ashirin da biyar aka yi haka ko fiye da haka aƙalla sai suka fara ƙunƙunin cewa malam hudu cikaji bai iya karatun sallah ba na ɗaya malam hudu cikaji bai iya larabci ba don haka in ya zo hudu ba yana tsayawa inda bai kamata a tsaya ba yana tashi a inda bai kamata a tashi ba aka ɗiba aka tafi aka je aka dawo aka shiga aka fita aka kai aka komo aka yi mai nasiha malami ne salihi jazahullahu khairan wa rahmatullahi alaihi ya karɓi nasihar amma kuma ya kasa tabbaka nasihar saboda me saboda idan ka kai shekara hamsin baka iya keke ba jama'a babu wata nasiha da za a yi maka ka iya keke ku duba da kyau ku gani dukkan munan da kuka ga muna hawan keke muna tsalle muna dira don mun koya muna yara ne duk wanda ya koyi keke da girma ba zai iya ba kana gani za ga ɗanye ne yara za su kauce matsalar ita ce su malam hudu sun koyi karatu ne tun da a lokacin da ba a bambance tsakanin rabi da ra sun koyi karatu a lokacin da ba a karantar da nahau da sarf wannan ita ce gaskiya da suka zo suka zama su ne malaman ahalus sunna to a tsari na ahalus sunna inda an bi tsarin ahalus sunna dukkan kurakuran da suke tun da mutanen sunna ne kuma suna ƙoƙarin ɗabbaƙawa za a bi su sallah kuma ba za a cire su ba a haka ahalus sunna suke to amma waɗannan matasan a lokacin sai suka ga cewa haka ba za ta yiwu ba lallai lallai sai malam hudu ya gyara malam hudu kuma duk sanda suka same shi da nasiha zai karba amma matsalar ita ce in yazo tabbakawar tatbiqin ba zai yiwu ba ina fatan kun fahimta da kyau ba wai da ganganci bane a'a zai karbi nasihar ala gafarta malam inna allahu da kace idan inna ta zo to tana sa nasaba ne su yi mishi misali su yi mai misali ya fahimta ya fahimta amma juma'a mai zuwa in ta zo sai ce inna rasulullahi sai ce ai wannan din shine irin wancan ko kun fahimta da kyau to ana nan nan dai sai suka ga cewa mutumin nan ya ki gyara kurakuran to me mataki sai suka shiryo a zo kawai yana zuwa zai hau mimbari sai a juyin mulki irin yadda aka yi na Usmanu sai dai wannan ba duka ba zagi don haka suka zo da naɗaɗɗen limaminsu Malam Hudu yana ɗan ɗakin da liman ke zama kafin ya hau kan mimbari, su kuma sun zo a shirye da limaminsu da huɗuba da sauransu. Ana wop kiran sallah kawai sai ɗayansu sai ya hau mimbari, kafin ai wata wata ya ci gaba da huɗuba. Za a fara haya haya sai Malam Hudu ya lallaɓo ya fito daga wannan ɗaki, sai zagayo ta gaban masallacin sai taho ya taho ya taho, sai tafi sahun ƙarshe inda sahu ya tike sai zo ya zauna. ba a hana ya ce jama'a kowa ya kwantar da hankalin shi abin da suka yi yayi daidai don haka sai fitina ta kwanta a lokacin babu wata fitina da ta faru to shikenan sai waɗannan mutane sai aka tattara sai aka ce an dakatar ko an kore su daga cikin ƙungiya in kuka auna wannan abin ya yi daidai da abin da ya faru ga sayyidina Usman sai dai bambancin shi ne su waɗancan khawarijawa ne su waɗannan ku ba khawarijawa ba ne sai dai sun ɗauki tayar ne na khawarijanci shi ne sun ɗauki tunani ne irin na khawarijanci a sunna ba a cire liman da ƙarfin tsiya a'a babu wannan a ce da ƙarfin tsiya tun da ya to a cire da ƙarfin tsiya a'a za ku ji duk tsare-tsaren yadda sunna ta tsara. Abin da ya ɗibe su shine magana da na faɗi a kwanaki, na ce, duk sadda ahalus sunna yake da zafin ra'ayi to ya marmaza ya karatu sai karatun ya daidaita shi, in ba haka ba sai ya zama mufrit, sai ya zama ya zaƙe. Duk sadda ahalus sunna yake da sassaucin ra'ayi in bai karatu ba, sai kuma sai ya zama mai, sai ya zama murji'i, sai ya zama sufi. Ina fata an gane. to kun ji abin da ya faru wannan abin da ya faru shine haƙiƙanin abin da nan muke karanta cewa aka zo aka ce Usman kai ne liman kuma ga abin da ya faru me kake cewa sai ce a aje a bi sallah in an kyautata ku kyautata in an munana ita munanawa ku kauce mata wannan hadisi Bukhari ne ya ruwaito shi yana nan cikin Sahihul Bukhari Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a idan kun fahimci wannan sai malam ya fara ainihin shimfiɗo ƙa'idoji waɗanda ainihin musulunci ya zo da su daga ciki sai ce wal fasiqu wal mubtadi'u salatuhu fi nafsiha sahihatun shi fasiki da shi ɗan bid'a shi ga kanshi sallar shi in yayi ingantacciya ce kun ga yanzu wannan ba ku ɗauki bayanan da muka yi a baya ba za ku ruɗe mun faɗi a baya je kaka saurari kasar ɗin baya yau muna kasar ainihin na takwas ne a cikin kasar na bakwai mun yi bayani cewa na daga cikin kuskuren da aka yi cewa ɗan bid'a kawai kafiri ne fasiki kafiri ne muka ce cewa ɗan bid'a kafiri ne kai tsaye ma'ana bid'a ka wannan zankowa ce cewa fasiki kafirci ne wannan kuma hawanci ne amma abin da ake cewa fasiki shine musulmin da yake aikata wasu abubuwa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta ko aka yi la'anta a kai ko aka yi alkawarin azaba da sauransu mun yi bayanai dai a bayan ba ku manta ba. Mubtadi'i kuma fa shine mutumin da yake yana nan a musulunci amma bid'a ta shigo cikin aqida shi wadda bata kafirta shi ba in har ta kai ga kafirta shi ba sauran a kira shi mubtadi'i ku kiyaye wannan in har ta kai ga kafirta shi babu sauran a kira shi mubtadi'i sai dai a ce kafiri ko kun fahimta don haka in har kaji an ce mubtadi'i to da sauran musuluncin shi kenan sai dai akwai bid'a a ciki ko ta shafi aqidar shi ko ta shafi ibadar shi ko makamantan haka jama'a kun fahimta da kyau don haka sai ce to kaga fasiki sallar shi in yayi yana da ita mubtadi'i in yayi sallah sallar yana da ita fi nafsiha sahihatun yace ita sallar da kanta ingantacciya ce a ƙarƙashin haka kuwa فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته tunda har shi sallar shi ta inganta ga shi kan shi to in wani ya bi shi sallah shi ma wanda ya bi shi sallar ta inganta lakin inna ma kariha man kariha salata khalfahu sai dai kawai an samu daga cikin malaman fiqhu waɗanda suka ce makaruhi ne a bi shi sallah ko da ita sallar tashi tana da inganci amma daga cikin malaman fiqhu akwai waɗanda suka ce makaruhi ne me yasa suka ce makaruhi ne sai suka ce li'annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari wajibun domin umarni da kyakkyawa da hana mummuna wajibi ne ci gaba da bin wannan sallah to kamar karfafa shi ne akan fasikancin shi ci gaba da bin shi sallah kamar me kamar karfafa shi ce akan bid'a shi dan ya tashi zai ce har wani ma yana bi na sallah ai to sun waɗannan malaman da suka ce umarni da kyakkyawa da hana mummuna wajibi ne to ai bin shi sallah to wannan ɗaurewa mummunan aiki gindi ne ko da yake sallar ta yi ko kun gane wannan maganar to wannan maganar malam zai zo ya ƙara bayanai a kanta a baya in a gaba insha Allahu ta'ala amma abin da ake so ka gane a cikin wannan babin shine me shi sallar shi ta inganta to duk wanda ya makala sallah a cikin tashi ita ma ta inganta abu na ɗaya kenan abu na biyu waɗanda suka ce makaruhi ne ba su ce haramun ba ba su ce sallar shi ta ɓaci ba me yasa sai suka ce saboda bin shi sallah kamar an zayyana an ƙawata halin da yake ciki ne a kyamace shi ɗin ko shi ma ya kyamata don haka sai malam ya ce wa min zalika anna man azhara bid'atan wa fujuran duk wanda ya bayyana bid'a da fajirci saban Allah ƙarara la yurattabu imaman lil muslimina ba a naɗa shi ya zama limamin musulmi kun ji wannan ƙa'idar dukkan mutumin da fasikancin shi ya bayyana ko bid'a shi ta bayyana ba a naɗa shi liman ku kiyaye ƙa'idar kenan ashe waɗancan bayanan da muke wa a baya me ake nufi shine kun naɗa shi liman ya riga ya zama limamin sai waɗannan abubuwan suka bayyana daga baya amma tun farko dama ya bayyana ba za ku naɗa shi ba yana shan giya ba za ku naɗa shi ba ya bayyana mazinaci ba za ku naɗa shi ba ya bayyana maƙaryaci wannan ƙa'ida ku kiyaye ta da kyau jama'a ba a naɗa fasikin musulmi limanci ba a naɗa musulmi ɗan bid'a limanci fajiri da azzalumi duk ba a naɗa su limanci ƙa'ida ta farko kenan sai ce fa innahu yastahiqqu ta'zira hatta yatuba ai mutumin da yake fasikanci ko zalunci ba wai a naɗa shi liman ba kamata wai a ɗanɗana mishi horo har sai ya tuba daga fasikancin ba kuma ai mai tukuici da naɗa shi limanci ba ko kun gane da kyau jama'a sai ce fa'iza amkana hajruhu idan har abu ne mai yiwuwa a ƙaurace wannan mutum da yake zina ko shan giya ko caca ko fasikanci kada a bi shi sallah hatta ya tuba ya zama a watse mishi har sai ya tuba in har haka za ta yiwu kana hasanan to yin haka abu ne mai kyau ka ce me yasa ba kwa zuwa sallah sai ku ce saboda yana shan giya kuma shan giya shi ya bayyana to ya kuke sallah sai ku ce a muna zuwa wancan masallacin ne ko kun fahimta don za ka zo ka ji cewa in ya zama ba wani wurin fa sai nan to aka ce dole sai nan din kuma ba za ka ce bari kai sallah kai kadai ba ko kun gane amma ga wani limamin can nan fa sai a watse sai a dare masallacin da sahu hamsin sai a zo a ga sahu ɗaya da rabi sauran ma duk yara ne da yan ƙwallo waɗanda ba san mutuncin sallar ba ina fata an gane idan kuka fahimci wannan da kyau to yin haka idan ainihin zai kasance ya hure shi to aka ce wannan abu ne mai kyau har ma malam ya ce fa iza kana ba'dun nasi إذا ترك الصلاة خلفه إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل إذا يزم وصدق تكن متاني كما أتي wani babban mutum ko wani babban malami ko wani mai daraja in ya kyamaci yin sallah a bayan wane da bayyana da fasikanci wannan zai yi tasiri tasirin da zai sa shi wannan fasikin liman ya tuba daga fasikancin ya ce yanzu nan irin su abubakar gumi ma suna kaucewa daga bi na sallah misali ko kun gane jama'a in ya zan akwai wani wanda yake mai ƙarfi mai daraja wanda ƙin bin sallar da zai yi za ta sa wannan ya tuba ko kuma kwamitin masallaci su ce kai jama'a yanzu abubakar gumi ya zo anguwan nan ya kwana amma ya ƙi yin sallah asuba a masallacin mu saboda limamin mu ya bayyana yana kaza ya tsallake ya tafi anguwa kaza to kwamiti za su ce za su cire masalla limami aka ce in shi wannan mutumin kamar irin abubakar gumin da makamantansu masu daraja in sun yi haka in wannan abin zai tasiri to aka ce yin haka abu ne mai kyau saboda in sun ƙi bin sallar shi limamin zai canza ko kuma su 'yan kwamitin ko kuma waɗanda suka naɗa shi za su ce bari su cire shi don ya ja musu samun asara da rashin samun daraja mutanen mutunci ba sa zuwa wurin shi to sakamakon haka aka ce in aka san haka za ta faru to daidai ne aw yantahiyan nasu an mislu zambihi fa mislu hadha idza taraka salati khalfahu kana fi dhalika maslahatun shar'iyya walam tafutil ma'amuma juma'atan wala jama'a yace ko kuma yin haka sai sa a ci a masallacin can me yasa ba a cika ne sai ai limamin ya bayyana zina yake yi ai limamin ya bayyana makaryaci ne shi yasa aka watse mutane su ce wu to wani tashi ta bayyana sai wani ya kokari shi ma ya tuba kaga yanzu ma'ana abin ma ba zai amfani gare shi ba ga wasu in ya zan haka zai amfanar da wasu to wannan barin yin sallah a bayan shi akwai maslaha ta shar'iyya ta shari'a wato daidai ne amma sai malam ya ce fa walam tafutil ma'amuma juma'atan wala jama'a idan fa sallar juma'a ko sallar jam'i ba za ta kubuce wa mamun ba in ya zama in baka zo ka bi shi ba kuma sallah ba ka je kai kai kadai to wannan babu maslaha kuma ko kun fahimta ma'ana kenan dole ka zo ka bi shi in ya zama shi kadai ne wa amma idza kana tarku salati khalfahu yufawwitu al-ma'mum al-jum'ata wal jama'a yace amma idan ya zama mamu ya ki bin wannan mutumin sallar juma'a kuma ba inda zai je yayi sallar juma'a sai dai koma yayi sallar azhar ko kuma mamu ya ƙidin wannan sallar jam'i ba inda zai je sallar jam'i har sai dai ya tafi ya je sallah shi kaɗai to fahuna la ya turku salata khalfahu illa mubtadi'un mukhalifun lissahaba radiyallahu anhu a irin wannan halin babu wanda zai yin sallah a bayan wannan irin limamin sai mutumin da ya zama ɗan bid'a kuma wanda yake ainihin sabawa sahabbai ina fatan kun fahimta don dama kar ku manta da ka'idar ita ce shi fa dama sallar shi ta inganta ga kanshi amma za a ki zuwa ne dan me domin wasu su tsorata su bar yin laifi irin nashi domin shi ya tsorata ya tuba domin yan kwamiti su firgita su cire shi to sai zama wannan maslaha akwai ta to sai ka kauce amma da ka kauce kuma sai ka koma yanzu ka daina sallar juma'a kenan don me babu wani masallacin juma'ar sai dai ka koma kana sallah a zahar kullum a to in haka ne dawo sai dai ka koma kana sallah kai kadai a to in haka ne dawo ka zo ka rinka yin jam'i tare da wannan fasikin kun fahimta da ke jama'a wa kadhalika idza kana al ma'mum idza kana al imam qad rattabahu wulatu al umuri haka nan limamin da ya zama masu gari ne suka nada shi a ce sarkin musulmi ne ya nada shi ko shehun borno ya naɗa shi ko sarkin kano ya naɗa shi ko sarkin zazzau ya naɗa shi ko lamidon adamawa ne ya naɗa shi ko gwamna ne ya naɗa shi laisa fi tarki salati khalfahu maslahatun shar'iyya ya zama kuma in ka yin sallah a bayan shi babu wata bukata ta shari'a da za ta tabbata fahahuna la yatruku salata khalfahu to a irin wannan halin mamu ba zai yin sallah a bayan shi ba bal salati khalfahu afdalu bal salati khalfal afdali afdalu yace sallah a bayan wanda ya fi shi to shi ya fi a cikin wata nuska ta wannan littafin bal salatu khalfahu afdal ma'ana in ya zama in ka bar sallar anan ba wata maslaha ba wani gyara da zai faru ma'ana girman banza ne talaka ya girmi sarki ba a ma san da kai ba ba a damu da kai ba kin yin sallar a wurin ba abin da ma wani ya sani to wannan yin sallar a bayan shi ita tafi a ƙarƙashin wannan nuskar a ƙarƙashin ɗaya nuskar kuma yin sallar a bayan wanda ya fi shi me kenan dama dama a ce wannan limamin sarki ya naɗa shi wannan ma limamin sarki ya naɗa shi wannan ya astage mu wancan kuma ya bayyana mazinaci ne to yanzu wanda ya fi dama dama wanda ya aske gemu ya fi dama dama ko kun fahimta jama'a idza amkana al-insanu an yuqaddima muzhiran lil mun alla yuqaddima muzhiran lil munkari fil imama wajaba alaihi zalika idan har zai yi ga mutum wa ake nufi anan kenan ko sarki ko 'yan kwamiti ko shugaban kungiya national headquarter ko state headquarter ko wacece headquarter ma'ana in har zai yiwu kada su naɗa wanda ɓarnar shi ta bayyana game da limanci to yin haka shine ya fi daidai lakin idza wallahu ghairuhu sai dai in waninka ne ya naɗo maka shi a ce kai kuna nan anguwarku kun kafa masallacin juma'a kawai sai national ta naɗo muku liman a'a sai sarki ya naɗo muku liman a'a sai yan kwamitin masallacin sai suka naɗa liman walam yumkinuhu sarfuhu anil imama ya zama kai kaɗai ɗinnan ba za ka iya kawar da wannan daga limanci ba aw kana la yatamakkanu min sarfihi anil imamati illa bi sharrin a'zama dararan min darari ma azhara min al munkar ko kuma zaka iya kauda shi ko za ku iya kauda shi daga limancin sai dai barnar da za ta biyo baya tafi wadda take faruwa ita ce me za a zub da jini za a yi kisan kai a'a daga ƙarshe me zai faru za a rusa masallacin ma a'a za a rufe masallacin ma barna iri-iri dai za ta biyo baya to in ya zama in kuka yi ƙoƙarin cire liman irin wannan barna za ta biyo baya to fala juzu daf'ul fasadil qalili bil fasadil kafiri tun kuɗe yar karamar barna to bata halatta ba da babbar barna shine abin da ya faru a iraki jama'a kun kuma manhajinmu na salafiyanci ya bayyana ƙarara a iraki jama'a wani abun mamaki akwai lacca da zan yi muku akan Saddam da Iraki wata ran insha Allahu ta'ala tana nan haɗaɗɗiyar lacca a san haƙiƙanin Saddam da Iraki wato babu waɗanda suka shawuyar Saddam fa irin mu masu aƙida ahli sunna salafiya Saddam ya daka mu ya kashe in ya ji kana jin kasar ɗin bin Baz ko Albani ko Usaimin daga nan sai lahira daga nan kawai sai lahira an kama ka kana jin kasar din albani daga nan sai lahira an kama ka kana jin kasar din bimbas daga nan sai lahira ana kama ka kana jin kasar din ibnu usaimin lahira kawai za a kai ka saddam kenan kun fahimci wannan da kyau jama'a eh kenan akwai wanda muka zauna da shi bana a watan sha'aban kafin azumi yace Allah ya kubutar da shi daga kisan Saddam ne kawai ta hanya abu ɗaya. Cikin almajiran albani ne wani ɗan Iraki ya je Urdun ya dawo wurin albani ya yi guzurin kaset. Sai zo kawai sai danna kaset ɗin albani yana saurari a ƙofar gidan shi. Kawai sai ‘yansa suka zo suka kama shi. Da aka ba kama shi kenan da aka tafi wurin ɗaukar rahoto ne Allah ya kubutar da shi ni da shi yake gaya mu. Ya ce aka ce matanka nawa sai ya ce hudu sai aka rubuta. ‘Ya'yanka nawa sai ya ce arba'in da ɗaya. aka rubuta sai shi SS din yace 41 sai yace sai aka rubuta da aka dauki rahoton yace tsakar dare da tayi sai yace kai kana da ƴaƴa 41 mata hudu yace in aka kashe ka an zalunci ƴaƴan nan yace nan da nan sai mun kofa rago yace amma an bar kasar yace sai suka je suka cancanza rahoton a wannan daren cewa wannan mutumin ai al'amarin ba haka yake ba kaza kaza kaza kaza kaza dan haka sun sake shi shine tun da ya gudu ya tafi ya zauna urdun din sai dai kai mishi matan shi da ƴaƴan shi 40 din nan akai ni da shi yake ga mun haka ba sha to misali waɗannan ƴan shi'a da suke hayaniya wai Saddam ya musu kaza Saddam ya ƴan shi'a matsorata ne da Saddam ya tayar da bala'i sai suka yi shiru don shi dama Saddam matukar baka taba abin da yana gaba da wannan aqidar ta ta salafiyanci matukar baka taba abin da baya so ba ba ruwan shi da kai da ƴan shi'a suka gane haka sai suka yi lub suka yi shiru duk abin da baya so sai suka daina don haka sai ya kyale su in ba haka ba da yayi waiting ɗinsu a bayan ƙasa amma ƴan shi'an Dujain su suka taba shi sanda ya kai ziyara garin Dujain sai suka kokarin kashe shi da suka kashe shi sai zo ya samu Ali Chemical alkaline kawai ya kada kai haka shikenan aje a wafin din su aka je aka yi musu ruwan wuta gaba ɗayan ƙauyen aka kashe su gaba ɗaya ya ka je aka haƙa rami aka tara su aka tura gaba ɗayan ƙauyen ya kashe amma salafiya su suka fi kowa shan wahala yanzu akwai babban malaminmu Dr. Bashar Awad wallahi jama'a ba mu san inda yake ba yanzu a duniya Dr. Bashar Awad an kashe shi wacce juyin juya halin ba a san idda yake ba ba wanda ya san idda yake babban malami ne mai tahqiqi mai rubuce-rubuce mai ayyuka na sunna ba wanda yanzu ya san ina labarin Dr. Bashar malami ne salafi a ƙasar Iraq wannan sharri na Saddam a tsarinmu na ahli sunna shine sai a roƙi Allah Allah ya gusar da wannan sharri na Saddam abu ɗaya kenan abu na biyu sai kowa ya ƙoƙarin duba waɗanne zunubai ne ya yi ko waɗanne zunubai ne muka yi a Allah ya aza mana jabberi irin Saddam za mu zo mu ji wannan karatun a wannan littafin jama'a amma cewa a yi wa Saddam juyin mulki wannan ya saba manhajin salaf a je a haɗo kai da amerikawa su zo su mamaye ƙasar wannan ya saba manhajin salaf to amma 'yan shi'a da yake munafukai ne sai suka tafi sai suka je suka haɗo kai da ainihin kafirai yahudawa cewa a zo a yaƙi saddam to mu kun ga manhajinmu ba fa mun yadda da saddam bane jama'a ba kuma mun yadda da abin da saddam yake ba hasali kun ji abin da nake faɗa muku babu wanda ya sha wahala a iraki irin salafi amma aƙidar mu bata ba da damar mu tashi mu kayar baya mu juyin mulki ko mu boye ba a'a ko ka zauna kai shiru in zai yi kai shiru in ba haka bai gudun hijira to su ku ƴan shi'a a manhajin su da yake suna tsotsowa daga khawarijawa ne to akwai kayar baya akwai kuma munafunci sai suka je suka haɗo kai shine a zo a yi wa Saddam juyin mulki yanzu tun kuɗe ƙaramar ɓarna don ɓarnar da sabbin yake ƙarama ce a kan wadda za ta biyo baya sai ‘yan shi'a ba su lura da haka ba don haka mutanen da sabbin ya kashe gaba ɗaya da zaluncin shi to daga fara yaƙar saddam zuwa yau adadin mutanen da saddam ya kashe in ka auna su da mutanen da aka kashe a yanzu an kashe ninki ɗarin mutanen da saddam ya kashe a ƙarƙashin ƙoƙarin a kawar da Saddam. An kawar da Saddam ko ba a kawar ba, amma ƙasar ta zauna lafiya? A addinance ba ta zauna lafiya ba, a siyasance ba ta zauna lafiya ba, a rayuwa ba ta zauna lafiya ba, a tattali ba ta zauna lafiya ba, amma a zamanin da Saddam yake, zalunci ne yake wa waɗanda ya ga dama ya zalunta, amma a jimillance fa ƙasar tana zaune lafiya. saboda haka yanzu in ka tambayi ɗan Iraki da wanda ba ɗan Iraki ba, da Iraƙin jiya ta Saddam, da Iraƙin yau ta Maliki, nurin Maliki, wacce ce tafi, ko ɗan shi'a ko ɗan sunna yanzu zai ce maka Iraƙin Saddam tafi, bidilamati kalimatihim wa kalimatil Maliki. Maliki makon da ya wuce ya ce, Mu muna yaƙar su Usama ‘yan ta'adda, muna ganin masharranta ce, masharranta ne, sai ce ashe a cikinmu akwai waɗanda suka fi su sharri suka fi 'yan alka'ida sharri suwaye sai ce su ne 'yan muktada sadar 'yan shi'a makon da ya wuce declaring ɗin 'yan shi'a cewa sun fi su ainihin usama sharri tare da cewa nurul maliki shi ma faɗan shi'a ne sai dai ɗan boko ne ɗan siyasa to me ya faru shi ɗan boko ne ɗan siyasa yana daga cikin kuma mutanen da Saddam ya nemi kashewa ya gudu Amerika. Su kuma su muktadar sadar ‘yan shi'a ne masu yin addinin shi'a. Kun ga tafiyar ba ta yiwuwa dukkan mai son yin addini da mai son yin siyasa tafiyar ba ta yiwuwa. Amma saboda yanzu suna neman mulkin ƙasar gaba ɗaya, kuma suna faɗa da Saddam gaba ɗaya. Kuna ji? Sai suka haɗu akan wannan manufar don haka sai ‘yan boko da ‘yan siyasa da 'yan shi'a sai suka haɗa kai sai aka gayyato amerikawa to kowanne daga cikin su uku dawa da amerikawan da 'yan shi'an da 'yan bokon tunanin shi shine in an kawar da saddam sauran za su kauce shi kaɗai zai ci su 'yan shi'a abin da suke tunani bari su haɗa kai da 'yan boko da amerikawa su zo su kawar musu da saddam su ba su wuri su kafa gwamnatin shi'a su yadda suke so haka tunanin 'yan shi'a yake su ‘yan boko tunaninsu shi ne bari su ɗibo waɗannan ‘yan shi'a su yi amfani da su da Amerikawa in gwamnati ta kafu su ba su wuri don su ‘yan siyasa ne su yi siyasa da boko. Su kuma Amerikawa abin da suke tunani bari su haɗa kai da waɗannan ‘yan cikin gida su kori Saddam su kashe shi in suka zo suka samu mulkin ƙasar to sai yadda suka ga dama su yi to yanzu inda ta ruɗe kenan jama'a. Su muktabar sadar sun ce dole ne Amerikawa su fita. sunurin maliki sun ce babu idda amerikawa za su je don in amerikawa suka bar kasar to su kadai ba za su iya gudanar da kasar ba don haka dole amerikawa su tsaya su taya su rukon kasar su kuma su mukta da sadar abinda suke nufi kasar a kore amerika in aka kore amerika su kuma sun shirya za su iya yakar waɗannan 'yan boko da 'yan siyasa su kuma 'yan bokon da 'yan siyasa sun san haka don haka ba za su yadda amerikawan su tafi ba su kuma su mukta da sadar matukar amerikawan na ƙasa ba za su zauna lafiya ba to ga mai ran da za a yi bikin zaman lafiya a iraki kun fahimta jama'a don haka ya ku ahli sunna kada gigitin zamani ya sa ku ɗauki tunani irin na 'yan shi'a da khawarijawa kuna da limami saboda me a bai iya kira'a ba a saboda me yana kaza sai ku tsaya ku nazari cire limamin nan abu ne mai sauki in abu ne mai sauki kawai shikenan sai wane ya same shi wane eh ba za ka sake mana limanci ba don haka daga yau kar ka sake mana limanci in an zo mun naɗawa ne kun ga wannan za sauki kenan haka za ta yi eh sai ku yi haka kuma dole ne ma ku yi haka in har da sauki kar ku bashi ya ci gaba da tun da za ku iya cire shi cikin sauki amma ya riga ya kafu ya kafa saiwa yana da jama'a a masallacin ya yi ƙarfi ku yi yunƙuri ku ce za ku cire shi sai jama'a shi sai su taso to in suka taso me zai faru sai a buga in aka buga me zai faru sai gwamnati ce ta rufe masallacin to yanzu wanne ya fi sauƙi ku ci gaba da bin shi sallah a halin akwai sallar akwai zaman lafiya a zahiri ta ciki na ciki ko ku buga a rufe masallacin ya zama gaba ɗaya kun watse saboda haka wannan shine tafarkin ahlus sunna ku fahimta da kyau jama'a abin da yasa saboda matasa da ke tasowa a zamani sun samu kansu a halin maraici ina ma'anar maraici akwai karancin malamai na ahlus sunna da za su karantar da tafarkin ahlus sunna sannan akwai tayyarat akwai farfatsi da hayaniyar khawarijawa da yan shi'a waɗannan tarbatsin yana baiwa matasa da yawa sha'awa don haka idda suka ga an yi a can an yi nasara sai su su ma bari su kawo masallacinsu don haka sai ku yi ta ganin masallatan ahlus sunna a cikin masallatan akwai tunani na yan shi'a akwai tunanin khawarijawa akwai tunani irin na yan siyasa ba don kuma ba saboda ahlus sunna suna son sunnar amma suna da karancin waye zai gaya musu yaya manhajin yake yaya tafarkin sunna yake dan ba wai qur'ani da hadisin ba amma ya ake tafiyar da shi in aka ce nan galan din fetur ne nan galan din injin oil ne in ka zo baka zuba a babur baka san ina ake sa kowanne ba sa muke larura ta samu dan in ka dauki galan din injin oil din nan misali ka zuba shi a cikin tanki shi ko wancan ka zuba shi ainihin a cikin injin mashin mashin zai tashi kaga an samu matsala ashe ga injin ga man ga komai amma rashin sanin ya za a yi amfani da shi ya zama matsala ahlus sunna suna da qur'ani ahlus sunna suna da hadisi amma waye yanzu zai iya karantar da su qur'ani da hadisi a bisa yadda ake son su fahimce shi akwai karancin wannan sakamakon karancin da kuma yawan yan bid'a to sai saka ɗaliban ahlus sunna a cikin fawda da haraniya da rashin tsari da rashin kan gado duk inda ka je sai ka ga gasu suna son sunna amma sai ka ga sun ɗauko manhaji khawariji gashi suna son sunna amma sun ɗauko tayar a shi'i me yasa saboda ƙarancin malamai jama'a kun fahimci wannan da kyau to wannan musibar jama'a ahli sunna a tsari idan suka samu mai mulki za ku zo ku ji ahli sunna suka samu mai mulki azzalimi ba sa kawar baya me kawar baya shine fito na fito ba ba a ce aje a yaƙi mai mulki kaza ba a'a amma kuma ahli sunna ba sa shiru sai su ta bayyana zaluncin da ke ciki ba za su shiru ba amma ba kuma za su goyi baya ba sannan kuma ba za su ce a tashi a je a shirya a yaƙe shi a'a sai su ta bayyanawa har jama'a da kansu kansu ya waye yadda su jama'a in suka tashi suka yi ƙarar bayan dole ta ƙayantu ko kun fahimta da kyau jama'a to Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam yake cewa وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور كو نعم من وجه النور فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه لكن إذا والله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير أنا مقطع سما ليتي ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما بحالتكما التوري cutar wa ‘yar ƙarama ba, inda za a je a samo babba shine kada garin neman gira a rasa ido. Yanzu abin da ya faru a Iraki kenan jama'a, garin neman a gyara ne, yanzu kowa ya rasa jama'a. akwai shiri na musamman da Christiana Amalfo ta yi wata uku da suka wuce wakiliyar CNN International Correspondence ta tafi kasar Jordan da kasashen da ke kusa da Iraki yan kasashen Iraki suna ta guduwa yanzu suna barin kasar suna barin kasar Irakin kawai shi'an da sunnar da yan bokon da kowa yanzu kasar bala'i ya bala'i gumurzo gumurzo yanzu gudu kawai kowa yake in ka samu hanyar gudu ka kwashe matanka da 'ya'yanka gado da katifa kuma sai Allah ya haɗa ku dara salamu ka je gudu baranka kawai yanzu kun ga wannan babbar bala'i aka samo saboda ƙoƙarin cire ƙaramin bala'i saddan bala'i ne amma ƙaramin bala'i ne saddan in aka haɗa shi da bala'in da ke faruwa a yanzu ina fatar kun gane jama'a yanzu ba waɗanda suke cikin bala'i bala'i game da gwamnatin da take ta yanzu irin su yan shi'a din sun fi kowa kuka da ita yanzu saboda yanzu kura ce take cin kura nurul maliki ya yi declaring yaƙi a kansu kuma sun goyi bayan shi ne akan a kashe saddam an kashe saddam ɗin kuma ya zo a gwamnatance yanzu yana yaƙar su me yasa saboda ƙoƙarin ture bala'i na saddam da kuma jawo babban bala'i shine wanda ake ciki kuma bari ga muku ba wanda ya san yanzu ina ne fadan zai kare ba wanda ya san yadda al'amarin zai kai sai Allah ina fatan mun gane dan haka sai malam yake cewa fa inna shara'i'a domin su shari'o'in Allah ja'at bi tahsilil masalihi sun zo ne domin samar da maslaha mafita wa takmiliha da kuma cika abubuwan da ake bukata wa ta'tilil mafasid da kuma watsar da banna wa taqliliha da kuma kokarin mayar da babbar barna ta zama yar karama bi hasbil ila gwargwadon iko fa taswitul jumu'i wal jama'ati a'zamu fasada min al-iqtida'i fihi ma bil imam al-fajir kin sallar juma'a da kin sallar jama'a wato sallah a cikin jama'a a jam'i ko to yafi girman barna fiye da koyi da limami fajiri a cikin sallah wato bin fajirin limamin asali ba daidai ba ne ba haka aka so ba amma in ya zama kuma a ce tun da limamin shi ke nan fajiri ko kuma limaman duk fajirai ne misali yanzu kukan da matasa suke yi limaman ahli sunna yanzu duk isbali suke yi zubar da wandunan su suke suna jan ƙasa limaman ahli sunna yanzu ga sun koma sun aske gemun su ya koma ya zama irin na sarakunan gargajiya limama ahli sunna duk abin da yazo na sunna ne sai zan bashi da kima a wurin su ba su damu da shi ba to yanzu waɗannan limamai suna nan a musulmi eh suna nan a musulmi to amma waɗannan abubuwan da suke na bid'o'i da zalunci da kaza da kaza da kaza fa sai ka ce to akan wannan ba za ka bi su sallah ba to ina za ka je kai sallah sai ka ce to ai duk haka suke to ba za ka kenan bari kai sallah ka a gida to wannan kuma barna ce wadda tafi wadda su suke yi don haka ka zo ka bi su sallah din ko kun fahimci wannan da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu a ƙarƙashin wannan jama'a za ku fassara shubuhohin da matasa suke ɗago mana kullum malam ka ce kaza bid'a ne kuma wannan limamin da ka bi sallah gashi ka ga yi ya ka bi shi sallah ga amsa kun ji yau ko kun fahimta jama'a sayyidina Usmanu mutumin Makka ne ya hijira ya tafi Madina da ya dawo aikin hajji sai ya ce to yanzu shi kam ya dawo gida don haka magana kasuru ta ƙare suka sallah zai yi tunda shi dan makka ne kuma dama gudun hijira aka yi to yanzu dan an zo aikin hajji kwana kaza mako kaza ba a koma shi dai cika sallah zai yi sai aka yi muqabala aka yi munakasha a nan zama da aka yi da su Abdullahi dan Mas'udin da manya manyan malamai Ibn Mas'udin yace shi bai yadda Usman ya raka'a biyu ba yace domin Annabi sallallahu alaihi bai yadda Usman ya raka'a hudu ba yace domin Annabi ma da yazo nan shi ma ai dan Makka ne Annabi nawa yayi biyu yayi dan haka kai ma biyu za kai Usman yace a a lallai ni dai hujjata shine na dawo gida Usman ya ki dubai ko kuma ya kasa fahimtar hujja cewa ai Annabi ma da ya dawo gida amma me yayi kasure kai ma kai kasur mana Usman ya ce a shi cika sallah zai yi da aka gama wannan muƙabala ka kaf a zaman mina ne fa kafin a tafi arafa za ka zo za a yi sallah Usman kuma shine khalifa shine sarkin mu'mini shine amirul haji sai ya wuce zai yi sallah a zahar da ya wuce zai yi sallah sai ya yi musu sallah raka'a hudu kuma sai ibn mas'udin ya bi sallar kuma ya cika raka'a hudu to dama shine irin wannan tambayoyin sai suka taso Allah ya fata malam ka ce ba kyau kuma gashi ka bi sai ce al khilafu sharrun kulluhu sai ce sabani duk baki ɗayan shi sharri ne ya ce sallah da usman ya raka a hudu dai ta yi amma ina son ku sani ban yadda da hudun ba amma Allah ya karɓa min raka'a biyu na fi so Allah ya karɓa min hudu ɗin ma'ana ina nan akan ra'ayina na fi son Allah ya karɓi biyun da ya karɓi hudu ɗin tunda ni biyun na yarda da ita amma kuma matsalar ita ce da Usmanu ya yi hudu ta yi ko ba ba ta yi to ni ma da na bi shi ta yi amma ba haka na so ba wato ashe za mu iya bin sallah a matsayinmu na ahlus sunna ba mu yarda da abin da wani ike yin ba amma yawa gari ya zama shine liman ko kuma sallah ta zo ta kama a daidai wurin da masallacin shi za a yi sallah in ba ka yi sallah ba a wannan wurin ba inda za ka samu sallar jam'i to abin da yake sunna a nan shi ne sai ka bi shi sallah ɗin to cewa kuma to ai ka yi tufka da warwara kai ka ce ka za ba kyau a'a sai a ce ai abin da sahabbai suke kenan bin haka sallah ɗin ba ta nuna sun amince da wannan abu amma duba suka yi wannan abin bai kai a ce ya ɓata ibadar ba sannan me zai biyo baya in aka ce Abdullahi dan Mas'udin jama'a a filin zaman Mina duk alhazan duniya ga su sun taru a ce wani babban malami ya ki bin Amirul Hajji sallah ɗaliban shi darewa za su yi mutanen Kufa su ma duk darewa za su yi su bi shi to yanzu wannan sabanin kuna jin ba bai kawo har yau ba da ya kawo har yau shi yasa sai kaga Allah ya rufa musulmi asiri in aka tafi hawan Arafa sai kaga kowa ya haƙura ya bi wasu fa ana hudubar suna tsaki ana hudubar wasu suna tsaki wani ma ana hudubar ma dan bai yadda da limamin ba hirar shi yake yana shan taba billahi lazi a filin arafa ana huduba arafa yana hira yana shan taba dan bai yadda da limamin ba amma ga bayan sallah kuma sai ya bi shashara ta bai shashare shashare to Allahu akbar an dai bi na ba an gane Allah ya kiyaye to shine sai malam ya ci gaba da cewa la siyama idza kana takhalluf anha la yadfa'u fujuran musamman ma in ka kibin sallar kuma kibin sallar ba zai sa ya daina barnar da yake ba fayabqa ta'tilu al-maslahati ash-shar'iyya biduni daf'i tilka al-mafsada sai ya zama kai baka yi abin da shari'a ta ce ba kuma buƙatar ka bata biya ba shari'a ta ce ka bi sallar kaki eh kuma ƙin bin sallar bai hana shi ɓarnar ba sai zama shi kenan an yi biyu babu kenan to sai malam ya ce amma idza amkana fi'lul juma'ati wal jama'ati fi'lul juma'ati wal jama'ati khalfal barri amma idan akwai damar ka yi sallar juma'a da sallar jam'i a bayan mutumin kirki fa hadha aula min fi'liha khalfal fajiri to yinta a bayan mutumin kirki shi yafi fiye da bayan mutumin banza to wahina izin to anan ne tambaya za ta taso cewa fa idza salla khalf al-fajr min ghairi uzrin idan musulmi ahli sunna yaje sallah a bayan musulmin da yake fajiri ne ba tare da uzuri ba ma'ana ba wani uzuri ga masallatai na mutanen kirki salihai sai ki tafiya can sai tsaya ya wanda yake fajiri ne fa huwa mawdu'u ijtihadin lil ulama nan ne malamai suka yi sabani sallar ta ko ba ba minhum man qala yu'idu daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce ya sake sallar wa minhum man qala la yu'idu daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce ba zai sake sallar ba ina bayani akan haka sai ce wa mawdu'u basd zalika fi kutubul furu'i kana son ganin bayanin haka koma cikin littattafan furu'a koma sharhin kharshi ko sharhin dasuki akan muhtasar ko sharhin rahuni duk waɗannan sharhohi ne na muhtasar kidda kidda kharshi ko da suki ba da sukin ka sarkin musulmi ba shi ma sunan ya ci sharhin muktasar ne da suna da suki malami ne ko kuma rahuni waɗannan sharhohi na muktasar sun tsaya sun tantance wuri game da wannan matsala ga salihin limami mutumin kirki sai ka ibi sai ka je ka bi wanda yake fajiri ne mutumin banza ba ka da wani uzuri sallar ta yi ko ba te ba shine mala ya ce wasu suka ce ta yi wasu suka ce ba te ba mecece ingantacciyar magana tunda mu ba ma bar mutane a ruwa ingantacciyar magana ita ce cewar za a sake sallah babu dalili domin ka jiyo a baya cewa sallar da ta yi to annan karhanci ne kawai abin da ka aikata an kyamace shi domin ba kuma ta a baya ba mun yi mulazamatul aula yanzu shi bai bi aula ba anan ga aula su ne mutanen kirki sai ya tsallake su sai ya tafi wurin ghairul aula ko kun fahimta don haka sallar shi ta yi sai dai tare da aikata makaruhi dangane da ganin wannan ta haƙiƙi ka je ka karanta littafin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya mujalladi na 23 shafi na 342 zuwa 359 zaka ga ibn taymiya ya tattake wannan matsalar ɗaya bayan ɗaya har ya kawo ire-iren waɗannan bayanai waɗanda ne ishara a kansu sai malam yace wa amma imamu idza nasiya aw akhta'a idan limami yayi mantuwa a sallah ina ma'anar yayi mantuwa mutum ne yazo sai da ya kabbarta sallar juma'a jama'a Allahu akbar sai ya tuna cewa af ashe yana da janaba limami ne ko kuma yana cikin yi muku sallah sai ya tuna cewa ai rigar da yake saye da ita tana da najasa kun ga mantuwa kenan aw akhta ko ya kuskure walam ya'lamu ma'mumi bi halihi mamu bai san halin da ake ciki ba liman ya fara sallar juma'a ko azhar ko la'asar har sai da liman ya gama sai liman ya ce jama'ar musulmi to sallan nan tamu akwai matsala wata matsala ce liman sai liman ya ce ai wallahi janaba ce ashe jikina to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu a ba a yi sai malai ya ce fala i'adata alal ma'mumi babu ramuwa ga mamudin shi liman ya je wanka ba ya kuma dawo ya sake sallar shi shi kadai me yasa lil hadisil mutaqaddim saboda hadisin da ya gabata wanne yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة عمر ما هكا تاتا أفعلوا جماعة سيدي سلم سيدي إنا لله وإنا إليه راجعون لا في أسلك المسلمين سيدي جنبا نكريتا to yanzu a ba aike ne ce a zan je ne in yi wanka in sake sallah to me yasa Umar ya gaya musu saboda ya sanar da su fiqhun abin in ya faru wata ran to me fa suka ce yace babu komai akan ku me yasa saboda sadda suke bin sallar ai ba su san cewa yana da najasar da ta lalata sallar shi ba a wurin su suna bin menene kamilin limami ko to a haka za a tafi ko kun gani jama'a sai ce walau alima ba'da farazihi anna imamahu kana ala ghairi tahara idan da zai gano bayan sallama sai imamu ya gane cewa liman bai da tsarki a'ada inda abi hanifa abu hanifa ne ya ce wannan mamu zai sake sallah khilafan li maliki wa shafi'i wa ahmad fil mashhuri anhu wannan magana cewa zai sake sallah abu hanifa ya fadi amma maliku da shafi'i da magana da ta fi shahara daga imamu ahmad babu ramuwar sallah wannan magana kuma ta su maliku ita ce daidai insha Allah wa kadhalika law fa'ala al imamu ma la yasuhu inda al ma'mumi akwai abin da liman zai aikata wanda wannan abin mamu bai yarda da shi ba ina hukuncin wannan sallar misali jama'a yanzu mutanen da muke bi sallah ba sa yin jilsatul istiraha ba sa yin ajinu ba sa ainihin runguma hannu a kirji ba mu san wannan abin ko kuma akwai mutumin da zaka bi shi sallah jama'a jimillar kai tukuna ma yana kyamarka ba yana kyamarka bane don kai ba sakwace ko ba fulatani ko ba katsine ko ba haushe yana kyamarka ne dan ne dan kana da aqida ka ta salafiyanci kuma shi ma ahlus sunna ne amma yana kyamarka ba za ka yi tawili ka ce tunda yake kyamarka kai salafi saboda salaf to kai tawili ka ce ya zama kafiri a'a za ka iya bin shi sallah tare da cewa kana da matsala tare da shi sai ce to a irin wannan halin menene matsayi sai ce wa fihi tafasil mawdi'uha kutubul furu yace akwai bayanai dalla dalla wuraren tattauna wannan shine littattafan fiqh wannan bayanan duk sune da muka gabatar ku je ku dauki littattafan fiqh in kuna neman dogayen bayanai amma dai kun ji bayanan sai malam yace walau alima anna imamahu yusalli ala ghairi wudu'in idan har mamu ya gano cewa limamin shi yana sallah ba tare da alwala ba falaysa lahu an yusalli khalfahu to anan bai halatta ya sallah a bayan shi ba da gangan liman yana kin yin abin da yake an yi ijma'i akan wajabcin shi to bai halatta ba li'annahu la'ibun domin wannan ba sallah yake ba wasa yake yi walaysa bi musallin ba mai sallah bane wannan jama'ar musulmi waɗannan su ne ainihin bayanan ga sunan ainihin akwai ƙare-ƙaren bayanai akan haka waɗanda malam yayi amma abin da nake cewa jama'a daga waɗannan bayanan da nayi ina ga mun samu mawarwara da yawa akan matsalolin da suke damu idan har mun samu mawarwara to sai ku ga cewa ashe cewa za a bi dan bid'a sallah ba ta nufin za a bi kafiri sallah don kafiri ba dan bid'a bane kafiri kafiri ne dan bid'a kuma ba kafiri bane dan bid'a ne don in har da bid'ar tashi ta kai shi ga kafirci to ba a ce mishi dan bid'a kuma sai me sai kafiri to alhamdulillah to ga wata babban mas'ala jama'a wannan mas'ala ita ce yau kamar shekaru talatin zuwa talatin da ɗaya masallatai suka kasu kashi biyu a Najeriya. Waɗannan masallatai da suka kasu kashi biyu babbar karkasuwa ce ta faru, in ba haka ba dama. Tun shigowar kaulaha Najeriya tun 1960s, to ainihin masallatan musulmi suka kasu kashi biyu a Najeriya ya kamata matasa su san wannan. ba shigowar izala ce ta raba masallatan Najeriya kashi biyu ba shigowar kaulaha inyas ita ta raba masallatan Najeriya suka zama kashi biyu da da yan ɗariƙa ƙadiriya da yan tijjaniya duk suna haƙura suna sallah masallatai guda domin waɗannan aƙidojin ɗariƙun a waɗannan lokutan sun dusashe daga cikin zukatan mutane yadda mutane suka jahilci musuluncin haka suka jahilci ƙadiriyar suka jahilci tijjaniyar ana nan daidai 1964-65 sarkin Kano Abdullahi Bayero shine ya fara haɗuwa da kaulaha a Ka'aba ya je aikin hajji. Shi sarkin Kano ɗin ya zo wucewa ta gaban kaulaha, kaulaha ya ga wannan mai maiko ne ko ina yake wannan ko dai mai kuɗi ne ko mai sarauta. Nan da nan sai kaulaha ya sa aka tsaye da shi a nan cikin masallacin harami. Ya ce kai akwai tabarriki mai yawa a jikinka. to shi kenan sai hankalin sarkin Kano Abdullahi Bayero ya karkato to yaya aka yi wannan ya sanni to kun ji asalin alaƙar yadda ta fara daga nan kaulaha aka shirya ya fara kawo ziyara Najeriya tafiya ta tafiya a lokacin Aguyi Ironsi Aguyi Ironsi dattawa ba su san shi da wannan sunan ba sai an ce mai kada to a lokacin mai kada a wannan lokaci ne kaulaha ya fara shigowa Najeriya to a daidai wannan lokacin matsalar da ta faru ‘yan tijjaniya da ‘yan ƙadiriya kowanne ƙadiriyar da tijjaniya ma ta mutu a ran shi. Zuwan kaulaha sai ya fara zuwa da abubuwa na ilimi don ya jawo hankalin sarkin Kano Abdullahi Bayero cewa shi fa malami ne malantar da duk malaman Najeriya ba su kai shi ba. Sai zo yana runguma hannu a sallah. Da ya zo yana runguma hannu a sallah sai ya ce wa sarkin Kano Abdullahi Bayero yana son ya tara mishi malaman Najeriya. sai aka tara mishi malaman Najeriya kakkaf a majalisar sarkin Kano da aka tara sai ce tambaya ɗaya amsa ɗaya yake bukata wanda kuma duk ya amsa ta daidai sai ce yana nan da littattafai na miliyoyin kuɗi a can gida Kaulaha ya ba da waɗannan littattafai ga duk wanda ya amsa tambayar ita ce Kaulaha yace yana son su kawo mishi hadisi ƙwaya ɗaya ingantacce game da runguma hannu a sallah ai game da sakin hannu a sallah hadisi kwaya ɗaya ingantacce game da sakin hannu a sallah suka kaɗa suka raya suka shiga suka fita idan rubutu a lokacin ma bai zama wani abu a cikin ɗariƙa ba sai miƙe sai ce ai magana a kawo hadisi babu su muji salga lokacin suka tashi suka yi fushi sai aka tashi barambara sarkin kano ya sake tara su ya ce kun tashi ran nan cikin hayaniya ba ku amsa tambayar da malamin nan yi ba aka kaɗa jama'a kakkaf waɗannan malaman suka kasa kawowa to sai karatu da yake so ya bayyana cewa ya fi malaman Najeriya sai ta fara bayyana to daga lokacin sai fara ba da falala ya fara ba da karama nan da nan sai sarkin Kano sai ya haɗa kaulaha da agui ironsi a wannan lokacin ne har agui ironsi yake cewa ya kashe sardauna ya ainihin hau mulki yana so ya roƙi wannan malami ya mishi addu'a ya daɗe a kan mulki. Kaulaha ya ce mai shekara nawa yake so, agun iransu ya faɗi shekarun da yake so sai Kaulaha ya ce ya ƙara mai sun zama ɗari. Shi ne a wannan lokacin har Kaulaha yake waƙi yana la'antar sardauna, yana kuma ainihin addu'a ta gargashe agun iransu, ka karanta diwanin Kaulaha. a daidai wannan lokacin ne ya taso daga jirgin sama zai tafi ainihin daga Lagos zai tafi zuwa abin nan Kano har a daidai lokacin da aka yi mishi ishara akan cewa an zo Zaria a wannan lokacin malam Yahuza yana ɗaya daga cikin masu yada ɗariƙa a ƙasar nan a lokacin shi ne kawai ya aiko da gafara gaba ɗaya aka ce an gafarta mutanen Zaria daga sama daga saman jirgin sama gaba ɗaya aka watso ta duk aka gafarta mutanen zari a lokacin to waɗannan irin abubuwan da suka faru jama'a tafiyar ta tafiya a haka sai 'yan tijjaniya suka taso da ƙarfi a lokacin 'yan tijjaniyar da ke tijjaniyar ma 'yan sha ɗaya ne in kai ba tijjaniya kake ba baka san wannan istilahin bai shiru 'yan sha ɗaya ne shi sai ya ƙaro ya zo ya mai da su 'yan sha bakwai da ya mai da su ‘yan sha bakwai sai ta nemi ta ɓarke a cikin tijjaniya sai danne ta don haka kaulaha shi ne mujaddidi a cikin tijjaniyar suna yin sha ɗaya ya dawo musu da ita sha bakwai daga ƙarshe saboda ya gagare su a ilmance ya zo da kuma wasu abubuwa su dabaru don haka dole sai suka haƙura sai suka bi shi da suka bi shi ana nan a wannan lokaci sai fara kyamatar da su bin sallar masallatan ‘yan ƙadiriyya don haka daga wannan lokaci ne aka fara samun rabuwar masallatai a Najeriya ya kamata kowane matashi ya sani ba izala ce ta fara kawo raba masallatai a Najeriya ba kaulaha shi ya fara kawowa don me domin ɗan tijjaniya da ke wazifa yana cewa wanda duk baya tijjaniya ko da musuluncin zalla yake ko kadiriya munkiri yake ce mai ma'anar wannan kalmar ita ce kafiri har a Kano gumurzu gumurzu idan aka ga mutum ya shigo masallacin kadiriya wanda su suna ainihin sakin hannunsu a sallah tijjaniya suna rungumewa in an ga mutuncin shi sai a ce malam karka sake shigo a masallacin nan ba haka ba za mu daka ka to wannan an ga mutuncin shi kenan shine aka gargade shi don hanyar da suke gane shine da ka shigo ka runguma hannu to sai a ce wannan mai bin addinin kaulaha ne yan tijjaniya ake cewa haka waɗanda ke ce musu yan kadiriya idan ku ba su ga mutuncinka ba ‘yan ƙadiriya in ka shigo masallacinsu ka runguma hannu za su lakaɗa maka duka ne. Ka karanta a Sheikh Inyas Assangali wani babban malaminmu a jami'ar Bayero Malam Mai Gari, shi rubuta wannan, thesis ɗin shi ne na ainihin masters. Idan kuka fahimci wannan da kyau jama'a kuma shi malam mai gari ya kamata kowa ya sani wata ran zan zo in yi muku tarihin shi ni malam mai gari malami na ne. a jami'ar bayar yake insha Allah wata ran zamu shi a gidan kaulaha ya girma dan haka shi ya san menene kaulaha ya san mecece tijani ya san menene tarihi da ya dawo ya bari ya kama qur'ani da sunna a bisa manhajin salaf shi ya faɗi haka a cikin wannan littafin nashi shine yazo ya littafi akan haka yazo ya Sheikh Iyas As-Sangali ya rubuta ba nura ɗaya ake sayar da littafin sanda aka yi shi littafin ya fi riyadu salihi na girma duk waɗannan tafai muna da su don haka matasan ahalus sunna akwai aiki a kanku sunna ba za ta yiwu ka shafe jikinka da man basilin kana kwance kana tsotson mirinda da stro ba dole ka tashi aiki ne wurjanjan ai karatu jama'a amma an kuka fassara wannan sakon da cewa ana alfahari da karatu ana alfahari da littafai kun yi kanku asara dole ku tashi ku yi karatu in ba ka ba ku san asalin ku ba ku san tarihin ku ba ba ku san ina aka baro ba ina ake me ya kai mu abin da ake ciki a yanzu da haka kun ji tarihin rabuwar masallatai a samu waɗannan yan tijjaniya waɗannan kuma yan kadiriya to amma a lokacin ba a kiransu yan tijjaniya kai tsaye sai a ce yan faila ‘yan faila ake cewa, zama kun gano wannan da kyau ko? Rigiji gabji, ga lokaci ana mini isharar ya isa, ga kuma ina son in ɗauko mana menene mataki na biyu da ya ja sababin rabuwar masallatai kuma ainihin a Najeriya bayan da aka zo aka fara da'awar izala. Amma minti biyar da ya rage mini zan fara in Allah ya kai mu zan ƙarasa a gobe. Abin da ya faru jama'a, akwai wani babban malami a ƙasar Sokoto, wannan babban malami a ƙasar Sokoto sunan shi malam Muhammadu Ba'are malami ne shi kuma mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne yana da karatu na addini kuma yana kasuwancin sarrafar iba iba shanu daga ƙasar Sokoto ya kai su kurmi a sayar don haka attajiri ne mai kuɗi ne a lokacin da aka buga jawahirul ma'ani bugu na farko ta fito daga Beirut malaman sakwata kakaf babu wanda yake da kuɗin da zai iya siyan jawahirul ma'ani sai malam Muhammadu Ba'ari dan haka shi sai ya je ya siyo jawahirul ma'ani a san da ya siyo jawahirul ma'ani shi kanshi baya iya karanta ta ya fahimce ta saboda littafi ne muakkadi ya yi mishi wahala a wannan lokacin domin a wannan lokacin karatun shi na muktasar yayo lawwali ne bai ƙarasa sani ba harkar kasuwanci ta zo ta ɗauke shi yana nan tafiya ta tafiya sai yau hijira sai taso daga ƙasarsu ta sakwato sai dawo nan zazzau da ya dawo zazzau sai tafi ya fara koyon karatun muktasar sai fara da sani kitabul biyo faslun fil biyo a nan ya fara a mujalladi na biyu yana wannan karatu yana kuma da jawahirul ma'ani to shi wannan jawahirul ma'ani da wannan malami yake da shi Muhammadu Ba'ari jama'a wannan fa ina son muku tarihin me ya kawo rabuwar masallatai ne na ɗauko abin ne tun daga tushe don kai ɗan bana bakwai ka san menene ya faru da wannan malami ya sai jawahir ma'ani tun yana ƙasar sokoto jama'a ya zama ba karanta ake ba falalar kawai ake ɗiba don haka shi ma sai dai kama ya rungume haka in ya rungume sai ya shuru haka yana ɗiban falala rungumewa kawai tun da baya karantuwa to ana nan sai ya zama an fara zuwa aro wannan ya zo ya ara a ce to kai wane e wannan jawahir ma'ani zai kwana uku a gidanka to wane kuma sai zo sai a rubuta sunan shi wane sai a samu mutum goma sha biyar suna kan layi waɗanda za a kai jawahir ma'ani kwana zai a gidan kawai to falala ta sauka to da ya tashi ya hijira daga sokoto sai taho da littafin shi da haka sai zama duk falalar ta sokoto ya taho da ita nan ƙasar zazzau to da ya zo da ita ƙasar zazzau mu a nan ƙasar zazzau ɗariƙa ba ta karɓu ba ba don komai ba saboda ana karatun lugha ana karatun fiƙihu wannan ya sa ɗariƙa ba ta karɓu ba a lokacin malam yahuza ma da ya karɓe ta ba ya yayata ta ba ne shi yana yin a shi da shi da waɗanda suka yarda da shi cikin ɗaliban shi ba duka ba ana nan wannan malami malam ba'are yana da wannan littafi ya kasa karanta shi shine jawahir ma'ani lannan sai ji labarin wani babban alkali a cikin garin zaria a anguwar kaura ko anguwar alkali sai ta furin wannan malami shi wannan malami an ce ya iya fannoni iri-iri ma'ana modibba ne wannan mutafannini jo ya kware fanni-fanni saboda haka malam ba'are ya je ya same shi wannan malam yana kwance akan kujera irin yadda alkalan cikin garin zaria zaka ga illa asarte sai ga dattijo ko alkali ya fito da irin wannan kujera ya zo ya harɗe ya kwanta haka ya yi kwanciya ta baya haka yana huta malam ba'ari ya zo zauna gaban shi ya gaisuwa ci alagafa ta malam labari ya zo gare ni cewa kai ka iya ilmomi fanni fanni shine na zo da wannan littafi don ka duba mini kai mini jawabi a kan shi don na siya tuntuni dai muna dai ta ɗiban falala amma ba mu san abin da ke ciki ba da wannan dattijon alkali ya karɓa ya kwanta ya duba ya duba ya duba sai ya rufe sai miƙo malam ba'ari da ya miƙo mai sai koma sai ka shingiɗe sai ya shiru sai malam ba ya ce ala gafata malam baka ce komi ba sai shi alƙalin ya ce a'a ni ido na baya karanta ƙarya ne malam ba sai ya ce sai ya ji kamar an cire ran shi gaba ɗaya sai ya tashi ya tafi wannan magana ya ce sai ya rike ta amma ta kusa ta hana shi bacci a wannan daren saboda littafin da ake zuwa ana ana layi ana ɗiban falala ka ce idan ka bai iya karanta ƙarya to kaga wannan magana ta yi nauyi da yawa Malam Ba'are yana nan a wannan hali sai aka samu wani bakano ya je aikin hajji ya je umara da ya tashi dawowa sai ya dawo da littafin Anwarur Rahmaniyya na Malam Abdulrahman Al-Ifriqi wannan littafi ne wanda ya bayyana sharrorin da ke cikin tijjaniya da kuma dalilan da ke sa a ce dan tijjaniya ba musulmi bane kuma ba za a bi shi sallah ba Abdulrahman Al-Ifriqi ya rubuta wannan mutum da ya zo umara sai je ya samu malam ba'ari saboda ya san malam ba'ari da wancan littafi na jawahirul ma'ani sai je kai mishi shi yace ala gafarta malam ka san littafin nan naka da ake ta diban falala akai yace to ni na je makka na samu wani littafi wanda ya bayani akan cewa wannan littafin ba kyau sai malam ba'ari ya karbi wannan littafi anwarur rahmaniyya sai zan yana da saukin larabci sai karanta shi to da ya karanta shi sai ya ce sai ga aiki bai same shi ba shine sai tashi sai tafi gidan Malam Abubakar Gumi da je samu malam sun yi karatu da jama'a aka watse da ya gama sai ya ce ala gafata malam wani littafi ne nake so ka duba mana Malam Abubakar Gumi ya karanta littafin Anwarur Rahmaniya sai ya ce lalle wannan littafi mai kyau ne sai kuma malam Ba'ari ya ciro jawahir ma'anin shi a burga mai sai ya ce to wannan fa sai Malam Abubakar Gumi ya ce to ai wannan littafin da ka fara bani an rubuta shi ne don a bayyana hadarin da ke cikin wannan don haka wannan lalatacce ne wannan shi yake bayanin dalilin da ya sa wannan ɗin ya zama lalatacce sai malam ba'ari ya ce to yanzu ya ba a yi sai malam abubakar gume ya ce to abin da za a yi shine za a bayyana wa mutane amma ka ja bakinka kai shiru ina da taron malamai da zan je maka in na dawo zan je in taho da wannan littafi da yawa za mu bi mutane a tsarin da ya kamata a bi malam bakar gumi ya je taron su na manyan malamai rabitatul alamil islami sai ya taho da anwarur rahmaniya katan katan da ya taho da shi sai ya rinka bin malaman zaure da malan fiqhu da malaman allo da manyan su da ƙananan su yana bin su soro soro gida gida yana raba musu wannan littafin yana bayani da aka gama wannan sai ya nemo sarkin musulmi abubakar na uku ya nemo lamidon adamawa ma'ana manya-manyan ƙungiyar jama'atu nasirul islam sai ce to ga wani littafi ga yadda littafin nan ya zo mini sai dai kuma na yi ƙoƙari na zo da littafin da yawa na raba malamai shine nake so ku duba ku ga menene abin yi don ya tabbata wannan abin da malaman ƙasar